إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadda Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na talata wanda ya zo daidai da 22 ga watan ramadanu na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta 1442 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai albarka wato masjidi sunna da yake titin sardauna a wannan gari namu mai albarka wato azare muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake kawo rayuwarmu wannan wata mai albarka wanda cikinsa ne kowane dare muke zama a wannan majalisi don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki daga asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya lullube shi da rahamarsa da kuma ƙarin bayani da taliki da ɗaya daga cikin ɗaliban sayi mai suna malam aliyu albami shi ma allah saka masa da mafi kyawun sakamako kana mu da muke karantawa da masu sauraro muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alƙur'ani ya cece mu ranar alkiyama saboda ai allah ya ce ƙur'anin yana ceto manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa haka to ceto in ba Allah ne ya ce ai ba ba mai yin ceton manzon lazi ya shafa'u inda hu illa bi izini da ka yin wani ya ruɗe ka ya ce zai sa ka aljihun babban rigarsa akwai shehun da suka ce wai a lahira yana da babban rigarsa guda ɗaya babbar rigar tana da aljihu guda dubu saba'in wannan rigar kamar da hauka a cikin aljihu ɗaya zai ɗauki mutum dubu saba'in sai ya kai ya kawo tsakanin gurin hisabi da aljanna ya ɗebe 'yan ɗariƙarsa sau dubu saba'in zai kara kainuwa ya je ya zuba aljanna su mogalin allah bai sani ko a ƙasar da aka tare boda ka shigo da shinkafa balle can da mala'ika ne yake riye ha a ce ma ku zuhu fa gullu Allah ka shiryar da wai to kun ga ceto ga baki ɗaya kullillahi shafa'atu jami'a haka Allah ya ce ceto ga baki ɗayansa na Allah ne in kana neman ceto da tsira to ka bi abin da Allah ya ce bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ceto yake Allah ka cece mu to in ba ma ta ba jiya mun bude karatu cikin suratu sada wal qur'ani diddikir mun tsaya daidai kan aya ta nawa 120 aya ta 20 za mu tashi da daya yau na'am to kafin mu tashin akwai matashiya tashi to akwai matashiya ka gane yace thumma zakara ta'ala mas'alatan min qadaya dauda na'am lokaci ne ya hana ni aiki wayanne ne ina suke ai ba zai haɗu da wancan karatun ba ba na wani eh mu karanta su da na biyu da na uku wanne ne na biyu da na uku kake hadisin sayyun akarajul tirmidhi shine to gashi nan mala awwal wato hujja ne akan abin da muka karanta kwante din karatun mu na jiya yace wannan magana hadisi ne ingantacce imamu abu isa at-tirmidhi ya bidda hadisin hadisi na 2661 wal bayhaqi imamul bai ma ya fidda hadisin dai shi kuma hadisi na dubu goma sha shida da ɗari takwas da tamanin da biyu an ganki an bin abbas radiyallahu anhuma marfu'an hadisi daga abdullahi dan abbas allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare su kuma hadisi ne marfu'i malaman hadisi suka ce an ce hadisi marfu'i an wane an wane an zo kan sahabi shi kuma daga annabi marfu'i ke unzur al-mishkatu kaga nan ma rifarin din kai yace ka duba al-mishkatu a mujalladi na biyu shafi 356 wa akhraj al-bukhari ko imam al-bukhari ya fi hadisi na 4277 wa muslim kana imam muslim ya fi hadisi na 1000 711 an abi mulaikata annamra ataini kanata takhrizani fi baiti ko haka ne ko fi baiti aufa alhujra wato an ji daga abu mulaika yace annamra ataini wasu mata guda biyu kanata takhrizani fi baiti aufa wato sun kasance suna yin murjani shine kharzun tsakiya abun wuya a gidan wato aufa fakarajat ihdahuma wa qad anfaza bi ishfi haka ne ko fi kaffiha fakarajat ihdahuma sai daya daga cikin wayannan mata guda biyu ta fito وقد أنفذ بإشفي في كفها تابرتد وني مندوا أتكين تابين هننتا فدعت على الأخرى سيتي الدعاء دير دتبري فرفع إلى ابن عباس sai aka kai kara wajen shi abdullahi dan abbas fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce lauyu ɗan nasu bi da'awahun da mutane za a ba su abu daga zaren sun ce nasu ne mutum ya zo kotu ya ce abin nan nawa ne alkali sai ya karba ya ba su da za a yi haka la zahaba dima'u qaumin wa amwalihim to da jinin mutane da dukiyoyinsu ya tafi don wani zai zo ya da'awan cewa nasa ne zakaruha billahi wa aqra'u alaiha sai aka yi mata wa'azi aka tunatar da ita Allah shine zakaruha billahi wa aqra wa qara'u alaiha aka yi mata karatun wannan aya alladhina yashtaruna bi ahdillahi wa inda suke sayar da alƙawarin Allah ma'ana masu rantsuwa akan ƙarya ke ala imrana fa zakkaruha fa tarafat aka yi mata wa'azi sai ta faɗi gaskiya ta yi firici fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-yaminu ala al-mudda'a alaihi rantsuwa tana kan wanda aka kai karansa mutum ya kai ka kotu gaban alkali ya ce ala gafata malam ina bin wannan miliyan daya ta ga da'awa ce malamai suka ce wadda awa illam yi kima alaiha dalilun abu na'uwa adi'iyawo to tun da ya ce yana bin wani miliyan ɗaya ya za a yi a tabbatar da aka ya kawo saidu idan babu saidu fa shi wanda aka ce ana binsa miliyan ɗaya alkali sai ya ce karande ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa baya bina miliyan ɗaya ta saraya kotun musulunci dai ba wahala ba sai wani ya sako big week ya zo yana zazzara idanu wai shi ne lauya zai kare karya za mu je kasu mu aiko kala lahu ra'isul qubbati ko shugaban alkalai yace masa ashimawat qalahu ra'isul qubbati shimali nigeria yace shugaban alkalin alkalin arewacin najeriya sheik abubakar mahmud gumi kenan shi ya faɗi wannan magana a sheikh jumi rahimahullah ka gan shi an gama to mu je gaba ya ce zun mazakara ta'ala matsalata min ƙaza ya dawuda yanzu abinda za a karanta mana allah zai ambata mana matsala ta wasu abu da suka faru ga annabin allah dawuda kuma hasala fihi khat'un wanda a cikinsu an samu kuskure islahun liya arafa kaifiyata mudawatul kulumi wato annabi dawuda ya yi hukunci a cikin hukuncin sai ya kuskure ya karbi da'awar mai kara ba tare da ya ji tabbaci a gun ɗayan ba allah ya yi masa haka don ya koya masa yadda zai gyara hukunci liya arifa kaifiyatar dawa mudawatul kulumi don ya san yadda za a magani a rauni shine kulum raunuka kalmu guda daya kulum jam'in sa ne idza hasalat in ta faru faqala sai yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم تو يا أكي قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط يا يتي مر إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب to kun ga asalin yadda abin yake kenan shi alkali sai ya zama mai bincike shi yasa a ka'idar alkalanta aka ce ba a daukan jahili a bashi alkali kuma alkalanta ba certificate bane ƙarya ne duk wanda ya faɗa ka sai wanda ya karatu ya goge da an ka kalli alkalan Hausa na da alkalai na arewa duk alkali za ka iya zuwa kai karatun tafsiri a kunsa littattafan fiƙi tun daga muktasar khalil za ka karanta a gurinsa har ƙasa zai karantar da kai tufatul hukami wanda dama hukunce-hukunce ne take karantarsa zai koya ma hadisai ba shi kenan ba malami ke shi ne yake yin hukunci amma zai ba ka sai da zar'yar takarda ƙarama ai yayi dafa loma a ligar ko? dafa loma ya samu albashi ya ɗanci abincinsa ko an ba shi digiri ya zo a naɗa mara rawani yana tsiwa a gari shi mai shari'a in ka tura mar wani abu sai dai kawai yadda ya gada ba amma na daɗin na da wuri duk wani alkali da ka sani to malami Allah ka shirya da mu to kun ga sai ya ce wahal ataka naba'ul khasmi Allah yana magana da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shin labarin wasu masu husuma ya zo maka ya Muhammadu id tasawwarul mihrab yayin da suka haura suka je mihrabi inda annabi Dawud yake zama shine mihrab kaman gurin da liman yake tsayawa a masallaci ayin ban da liman ba mai shiga gurin ko to mihrabin annabi Dawud da suka yi ai masjidu ka gani ko masallacinsa haithu muni'u ad-dukhul alayhi min al-babi da su an hana su shiga gare shi ta kofar masallaci li shughlihi bil ibadati saboda ya shagaltu da bautar Allah ai mun ji labarin sa ko yana tsayuwar dare yana kuma azumi ai hal ataka khabaruhum wa qissatuhum labarin su da kissar su ya zo maka ya Muhammad iddakalu ala dawuda fa fazi'a minhum yayin da suka shiga wa annabi dawuda sai ya firgita da su qalu la takhaf suka ce kar ma ka ji tsoro nanu khasmani mu masu husuma ne guda biyu rigima ne ta hada mu kila fariqa ne ko a ce ma'anan khasmani bangarori ne guda biyu yunani kama qablahu min damiril jam'i wai don yi daidai da abin da yake gabaninsa na lamirin jami wakila isnani shine khasmani wa damiru bi ma'anahuma wal qasmu yudlaqu ala al wahid wal akthar idan aka ce al khasmu husuma kenan za iya sakin kalman ana nufin mutum daya ko biyu ko uku har zuwa sama yace baga ba'duna ala ba'd sashin mu ya zalunci sashi fahkum bainana bil haqqi kai hukunci a tsakaninmu wala tushdid kada kai zalunci ai wala tajur algalin aka ga wa haka kuma annabin Allah ne kuma manzon Allah ne shi yasa malaman fiqh suka ce idan mai shari'a ya hau ainihin karagar shari'arsa daga cikin wanda suka kawo ƙara sai wani ya ce wa alkali ala gafarta malam ka ji tsoron Allah to kare ya fushi ga asalin abu shi annabi dawo da ce mara aka yi fahkun bainana bil haqqi ya hukunci a tsakaninmu da gaskiya haka ne ko wala tushdid ay tajur karka zalunci kaga ai kalmar kamar ta yi kaushi wahdina ka shirye da mu arshidna ila sawa'is sare ila sawa'in sirat ka shirye da mu hanya wacce take ta daidai wasu ɗariki tsakiyar hanya ai as-sawabu shine katare wa hadha yadullu ala tahammul daud al-adha an-nas mala yace wannan yana nuna mana annabin Allah Dawud alaihi salam yana daukan tsangwama da cutar da mutane suke masa ka samu babbar mutum kace babban mutum kace garkai mana bani kai mana hukunci da gaskiya wadamin intiqami li nafsi kuma ba zai ma ba zai ainihin maka hukuba ba dan ka ci zarafin sa shi shine li nafsi haythu dakalu min ghairi idni na farko sun shiga mar ba da izinin sa ba wa wasa wa wasauhu wa haddaru suka mar wasiya suka mar gargadi qabla al kalami gabanin magana wa qabla bayani da'awahu ma lahu tun gabanin su mar bayanin karar da suka kawo sun mabada al-mudda'i faƙala sannan mai kai karan sai ya fara ya ce inna haza akhi ya ce wannan mutum da kake gani dan uwana ne ai ala dini ana kan addini na duk wanda kuke da addini ɗaya ai dan uwanka ne innamal mu'minuna ikhwa lahu tis'un wa tis'una na'jatu yace yana da ainihin yan tumakansa guda ɗari ba ɗaya tis'un wa tis'una kenan lamba ta ɗaya na'ja wa hiya al-unsa min adh-dha'ni tinkiya wa kad yuqalu al-baqari al-wuhushu na'jatu ana gaya wa ainihin saniyar dawa bauna kenan bauna saniyar sake ko ana gaya wa na ruwan laraba kwa ka gane ita bauna ana ce mata na'aja jam'in su bakwa ne da hausa to yace yana da wayannan yan tumakai nasa guda 90 da ainihin tara wakila shatun min alganami wasu kuma suka ce na'ajun nan akuya ce daga cikin tumaki wal halu li bi fathi ya'i liya na'ajatun wahida ni kuma ina da ainihin tinkiyata guda daya faƙala akfilniha ai ij'alni kafiluha mai 99 sai ce ka bani kula da taka guda daya cika tangarke ya zama ɗari ai akwai haɗama ku shi ne akfilniha ij'alni kafila ai mine ne mallikniha mallikniha ka mallaka min ita kaji ma gaba da yake yake so wa azzani fil khidabi kuma ya samu galaba ya rinjaye ne a wajen wannan magana ai aljidal ya fi ni iya zance wannan ma sami'a dawud da'awa yayin da annabi dawud ya ji wannan kara da aka kawo fa fiha ar-rajul al gani a cikin karar wannan case din mutum ne mai karfi kuma mawadaci yata sai daru ala da'ifi yana so ya nuna karfi ga mai rauni shine mai guda daya gabi ba fillahi sai ya fishi saboda Allah annabi dauda ba wa nasiya bin nafsil bashariyati sai ya mantuwa saboda shi ai mutum ne an yas'alal mudda'a alaihi min sidiqid da'wa bai tambayi wanda ake kara ba gaskiyar mai kararsa abin da ya faɗan nan haka ne tambayar da zai marke shin abin da wannan mai karar ka ya faɗa haka ne to bai yi haka ba shi annabi dawuda fa hakama alaihi bi qawlihi sai mar hukunci da faɗinsa da yace قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب تكون قولنا شيني حكمت لي مثلا قال سي النبي داود يتي لقد ظلمك حقيقه يا zalunce ka bi su'ali na'jatika da ya tambaye ka wannan yar tinkiya taka li yadhummaha ila ni'adi dan ya tara ta ya hada zuwa ga nasa 99 wa inna kathiran min al-khulada'i da yawa daga cikin abokan tarayya wanda ake kamfani da su na dukiya sune ashuraka laibagi ba'dhum ala ba'd wato sashin su yakan yi zalunci akan sashi wa'anda ba sa yi illal ladina amanu sai masu imani illallazina amanu wa amilus salihati sai masu imani wayanda suke aikata aiki na gari wa qalilun mahum su ku ɗan kaɗan mali takidil qilla fatanabbaha dawudu annahu lam yadlib jawab al-mudda'a alayhi yanzu kuma sai annabi dawo da ya faɗaka ashe fa bai nemi jawabi ba daga wajen wanda ake kara hatta ya ɗaluba alaihin bayyana ballantana ma ya nemi saidu a wajensa in an karar da'awa in ya yi inkarin da'awar au yi ko ya tabbatar da maganar haka take sun ma ya hukuma alaihi sannan ya mar hukunci lima da hamahu minar ra'afa saboda abin da ya lullube shi na tausayi war rahma da ainihin rahma bil miskin ga talaka wa hubbul adali da kuma son adalci wal intiqami lillahi da kuma yadda yake so yayi ukuba saboda Allah thumma asaba ilayhi famahu sannan sai fahimtar sa ta dawo masa qala ta'ala sai Allah ya ce wa zanna dawudu annama fatannahu sai annabi dawuda ya sakankance ya gane annama fatanna ai auqana fi fitnati ya san Allah ne ya jefa shi a wannan jarrabawa ai baliyatun bi hukmi Allah ne ya dora masa wannan bala'i saboda hukuncin nan da yake kila kamalul ijra'atil lazimatu fil qadiyya an ce shine kammalar abun da yake gudana wanda yake lazumi a wajen hukunci fastaghfara rabbahu annabi dawud sai ya nemi gafarar ubangijinsa wa kharra raki'an sai ya fadi yana mai sujada wa anaba ya koma zuwa ga Allah wa taba amma zahara mimma shabaha al-khada ya tuba ga abin da ya ainihin haka ne ko wa taba amma zahara ko ya tuba ga abin da ya bayyana masa mimma shabahal khada wanda ya kama da ainihin kuskure kuna mawdu'u sujudi tilawati alal mashhur wannan gurin mahalli ne na sujada ta karatun qur'ani gazance mafi shahara wa qila ba'da qawluhu wa suka ce a'a sai bayan ya ce fastaghfara faghfarna lahu zalik nan kenan Allah ce sai muka gafarta masa wannan wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'aba lalle shi annabi dawuda yana da kusaci a wajenmu kuma yana da kyakkyawar makoma ai mardu'un fil akhirah yana da kyakkyawar makoma a lahira wa zulfa ziyadatul qurbi zulfa shine kusa gab da gab wa uluwi darajati fid dunya wal akhirah da daukakan daraja duniya da lahira wa hadha yadullu ala anna al khada'ahu innama huwa fillahi wato wannan yana nuna cewa kuskuren da annabi dawud ya yi yayi ne saboda Allah dan haushin da yake ji an wato danne hakkin talaka mai karamin karfi wallahu nam li'annahu gadiba lahu ta'ala dan fushin da yayi har ya dauke shi ya zartar da hukunci bai saurari wanda ake kara ba fishi yayi saboda Allah yi ya yi saboda Allah kuma don Allah a kan sha'anin Allah don Allah fillahin naka ke fata karraba ilallahi bihi sai nemi kusaci zuwa ga Allah da wannan abin sun mafahimar kada ya fahimci kuskuren fata ba ilallahi sai tuba ya koma zuwa ga Allah fasa da zulfa wa kurba ilallah sai ya ƙara kusaci gab da gab da Allah wani zalika akkadar kalama bil mu'akkadatin lafaziyya don haka Allah ya ƙarfafa magana da ababen da suke nuna ƙarfi na lafazi min alwawul hali na wawu na hali wa ismiyatul jumla kuma aka kawo jumla ismiya ba fi'iliya ba wa dukulu inna wallamu ta'kid fiha aka shigar da inna da lami cikinta wal ma'anawiyyati min kaunihi lam yazal fi fi hinil khadai fi zulfa da kuma ma'ana ta abun kasancewa bai gushe ba cikin lokacin kuskuren nan yana nan kusa da ubangijinsa al-mawsufatu bil bil indiyati ba ya ce inda na ba wai abinda aka siffanta shi da inda na shine indiya ne al-mudafatu ila damiril mutakallimi wanda aka raba ta ga lamirin abokin magana addalu ala ismil jalala wanda yana nuni akan suna na Allah kenan wa husnul marji ila riballah da kyakkyawar makoma zuwa yaddar ubangiji allazi lam yazal qaddu an wanda da dai bai taba gushewa ga barinsa ba fa hadha dalilun wannan dalili ne ala anna al mukhdi'u ala anna al mukhdi'a yuta yuthabu duk wanda ya kuskure ana bashi lada ba ganganci ba kuskure in kai sai a baka lada kaji ko idza fahima khada'ahu in ya fahimci kuskurensa wa aslahu ya gyara kuskuren bil idraki in aka nusar da shi aw bit taubati ko ya tuba idza me idza fata in lokacin idrakin ya wuce wa yusabu marratan thaniya kuma akan bashi lada a wani loto na biyu wa ya tarakka bi zalika ala ma kana alaihi yana samun ci gaba shine wa tarakka yana samun hauhawar daraja da wannan ala ma kana alaihi bisa halin da ya kasance akai fadalan minhu ta'ala wannan falala ce da wajen Allah madaukaki wa rahmatan da rahma wa hadha ma yajibu i'tiqadu wannan shine abin da ya zan wajibi a kudire shi a rai wa ya turaku masu yahu a bar abin da yawaninci wannan minal isra'iliyat na kisosi na banu isra'ila wani ma ya dula ana anna kada dawuda alaihissalam inna ma huwa kama zakarnahu yana daga cikin abin da yake nuni cewa kuskuren annabi dawuda ya kasance kamar yadda muka ambata kauluhu ta'ala Allah madaukaki ya faɗa taqiban lima hasala dan yayi taqibi ga abin da ya tabbata fi hadhihi alqadiyya a wannan qadiyar yace ya Dawudu ko ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله نعم إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل فويل للذين كفروا من النار أم, أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب to Allah madaukake yace ya Dawudu ya kai annabin Allah Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mu muka sanya ka khalifa a ban kasa ma'ana mayau in aka ce khalifa alladhi yakhlufuka wa yunabbiku amraka wanda zai zama mamayinka ya dinga dabbaka umarninka ay tadabbar tadabbara amran nasi ko tudabbiru amran nas wanda zaka lura da al'amuran mutane fahkum bainan nasi bil haqiqo kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya ai bil adali li'anna al ahkama idza kanat mudabiqatan li shari'ati al ilahiyya domin hukunce hukunce in sun yi daidai da shari'a ta Allah in tazamat masalihul alam to duk duniya sai ta kyautata kaga dai rikicin da ake ciki yanzu rashin shari'ar qur'ani Allah ka shiryar da mu wattasat abwabul khairat in ana shari'ar Allah kuma kofofin alherai sai su ta bubulewa wa idza kanat al-akamu ala wufqi al-ahwiyati idan kuma hukunce hukunce suka zo daidai da san zuciya final code ne wane ne karerai iri daban-daban wa tasilu maqasidul nafsi da tabbatar da abin da rai yake so ai haka ake ko a constitution kunce tushe ya zama hausa ya ce kunce tushe Mhm. ina ne afda ila takhribil alam wannan zai kawo ga rushewar duniya gaba daya kuma wallahi haka ne wa wuqu'il haraji fi za a yi ta kashe-kashe da yaƙe-yaƙe kaga muna ciki ko wal maraji fil khalqi da ainihin barna a cikin halittar Allah wa zalika yuhdi ila halaki zalika al hakim me yin wannan hukuncin wanda ya kawo tsare-tsare na banza shi ma abin sai ya cinye shi ya halaka shi wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki da yace wala tattabi'il hawa a wajen hukunci karka bi son rai ai hawan nafsi ka gani ko kama fi qawli ta'ala wa ma ubarri'u nafsi annabi yusuf alaihi salam ya faɗi wannan ko ni ba zan barramtar da kaina ba inna nafsa la'amaratu bisu lalle ita rai tana umarta mai yawan umarci umarni ne da mummunan abu illa ma rahima rabbi sai ran da ubangiji yayi wa rahama wa qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa yalla baka gaba wanda ya riki abun bautarsa shine san ransa wa qala ta'ala wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah wannan a suratul qasas Allah madaukake yace wa man adallu ba wanda yafi kowa bata mimman ittaba hawahu kaman wanda yake bin son ransa ga Allah ya ce annabi ya ce sai ya ki ya bi son ransa bighairi hudan min Allah babu wani haske babu shiriya daga Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane wayanda suke azzalimi wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى wanda bai yi imani da ita ba fala suddannaka anha kada ya kange ka ga barin ita gaskiya bayan bai yi imani da ita ba wata ba hawahu ya bi son zuciyarsa fatar ba sai halaka kenan bin son zuciya halaka da mai ita yake wa ƙaulu ta'ala wala tuɗi man agafalna ƙalbahu an zikirna kada ka bi wadda muka rabkanar da zuciyarsa ga barin littafinmu wadda ba a hawahu ya bi son ransa wa kana amruhu furuda suratul kafi al'amarinsa ya zama sakauci ne kawai sai na biyu ne can ko can da ɗaya ne aiko wa huwa al-ghadab fi ghairi mahallil ghadab san rai shine mutum ya fishi abun da bai kamata a yi fishi ba wa riba fi gairi mahalli mutum ya nuna ya yadda a gurin da ya kamata a yi fishi kasan mutanen yanzu haka suke gunda ya kamata ka yi fishi sai ka yi kiyin fishi ka yadda gunda yadda ne kuma sai ka yi saboda san rai to haka halakar da mishi yake yi fayudillaka an sabilillah bin san zuciya sai ya ɓadda kai ga hanyar Allah ai shari'ati innal ladina yadilluna an sabilillahi lalle waɗanda suke bacewa ko ake batar da su daga hanyar Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai radadi saboda abin da suka manta ranar hisabi kamar fadin Allah da yace alladina kafaru wasaddu an sabilillahi wayanda suka kafirta kuma bayan sun kafirta suke kare mutane ga barin bin hanyar Allah zidnahum azaban fawqal azabi za mu kara musu azaba a burbishin wata azabar tasu bima kanu yufsidun saboda barnar da suke yi suratul nahl aya ta 88 wa qala allah ta'ala fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin mujadala wa'anda suka ainihin kange hanyar Allah suna da azaba ta walakanci Allah ya raba mu da hana bin dokokinsa binisiyanihim ko da mantuwarsu ai bi tarkihim shari'ata bima anzalallahu saboda sun ƙin shari'a da irin hukuncin da Allah ya saukar وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu don wasa ba ai abasan wa biduni nizamin ba mu yi halittan ba tsari ba a'a wala magza kuma ba mu yi ta ba wata manufa ba akwai manufa zalika ai alkhalqu ma dhukira bila nizamin zannu alladhina kafaru wai a ce Allah ya halicci duniya kawai ya barta dore wannan shine zaton wayanda suka kafirta min ahli makkata wa gairi daga mutanen makka da waninsu fawailul lil ladina kafaru minan nar bone ya tabbata ga wayanda suka kafirta daga wuta sai Allah ya ce a ku dakata am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard ko dai suna tsammanin za mu sanya wayanda suke imani bayan imanin sun yi aiki nagari mu sanya su daidai da wayanda suke barna a ban ƙasa a ittabi'u shari'atallah wa qamul adala wanda suka bi shari'ar Allah suka tsaye da adalci ba za su yi daidai da masu barna a ban ƙasa ba am mun kadi'atun bi ma'ana bal ay la nusawwi bainal fariqaini fil jazaa'i fid dunya ba za mu daidaita tsakanin wannan bangare guda biyu ba a wajen ba da sakamako a duniya al'idimanu walgina lil'awwalina ko ga na farko ɗin su ne allazina amanu wa amilu salihati allah zai ba su al'idimanu za su zan cikin nutsuwa walgina da wadatuwa wa rahatun nafs babu ainihin kunci a ransu sun huta a ransu wal'akari na mufsidi na fil'arzi kenan su kuma alhajaru harajuwar damma kisa ne da dirka cewa amna ja'alul muttaqi na kalfujjar Allah ce ko za mu sanya masu tsoron Allah su zama daidai da fajirai balla nusawi jaza'al mudiina mithla jaza'al kafirin fil akhirah ba za mu sanya sakamakon masu da'a ya zan kwatankwacin sakamakon kafirai ba a lahira ba jaza'ul ƙulaye ne aljanna sakamakon na farkon nan shine aljanna wa jaza'ul asari nan na ƙulaye ne ko awwalina
eh awwalai ne biyun farko ke wal asari nan na su kuma biyun ƙarshen wuta ne an bi ma'ana hamdatul inkari sai Allah ce kitabu kaga kamar rubuta da wanne mazufun takaliru sai ya kawo maka haza wa haza kitabu wannan wani littafi ne at-tankiru lit-ta'zimi an masa nikira aka ce kitabun aka yi marfaduwa ko dan a girmama qur'ani anzalnahu ilayka Allah ya ce mun saukar da wannan littafin zuwa gare ka mubarakun ƙur'ani yana da yawan albarka liyaddabbaru ayatihi ko dan mutane su lura da ayoyinsa ayyantaziru fi ma'aniha mutane su dinga lura da ma'anonin alƙur'ani fa yu'minu biha su ba da gaskiya da ita wayan fizu ahkamaha su zartar da hukuncin ƙur'ani wal yatadhakkaru ulul albab dan masu hankali su astu ai ashabul uquli ويوحدوا إلههم سكديت أبو موتنس بالعبادة دا عبادة ويجمعوا شملهم وتوسذن كنس ياهد وتتهد كلمتهم كلمسو كلمسو تزم قدادا ويكونوا جند الله على أعدائه تزرد دينار الله سوجوجين الله bisa makiya Allah din wa yuqimu al-adala fil ardi su kuma tsaye da adalci a ban kasa wa yahkumu bi shara'illah su hukunci da shari'o'in Allah wa la yahkumu bi hawa fi qadayahum ba za su yi hukunci da san rai ba a alƙalantarsu duk alƙalin da ya yi hukunci da san rai ya tabbata shi ɗan wutan ne annabi ne ya faɗa ba ne ya ce alƙubbatu falasatu alƙalai guda uku ne sai ce ƙabiyali finnari walƙabi fil janna alƙalai biyu suna wuta alƙali ɗaya ɗan aljanna to su waye ‘yan wutan alƙalin da ya san gaskiya ya ki aiki da ita wuta alƙalin da bai da ilimi ya aiki da jahilci ɗan wuta ne kaga biyu ɗan wuta ɗaya ɗan aljanna ba wanda ya san gaskiya ya aiki da ita annabi ya ce ɗan aljanna shi yasa ba a so a baiwa yara alƙalanta shi kuma bature zai ce a yara bai baiwa ya ba su ‘yan takarda su zo su ɗaura rawani su zartar da hukunci Allah ka kiyaye da haka sai ce wannan shine yadda hukuncin yake sun matakaddama su yako da sauran lokaci ne? na'am? minti nawa minti shida? saura nawa ke minti sha biyu ya za ka yi maganar ka ku bar shi haka ba shi masu kwanza na kulle
amma kafin a je to tuna nan ne abin da ya sun yi yawa a assalamu alaikum wa rahmatullah kafin a kawo takarda daga gudun masu karban kayan marayu akwai sanarwa kamar haka akwai sanarwa kamar haka na farko akwai sakon zakka daga wajen alhaji ali garba wato ali milla mai gero inda ya turo da zakkar naira dubu ashirin ya ce a baiwa kwamitin zakka sannan da naira dubu goma a baiwa malam naira dubu biyar a baiwa alaramma mai jan baki wato aliyu yahuza sannan matarsa kuma guda ɗaya ta kawo naira dubu ɗaya da kuma ɗansa shi ma ya kawo naira dubu ɗaya dubu biyu kenan a biyu kwamitin marayu to Allah ya saka musu da alheri a ƙarƙashin wannan wani bawan Allah ya rubuto ya ce ni ina ɗaya daga gi- cikin masu sauraron wannan wa'azin a gidan rediyo ya ce shawara ne akan taimakon da aka ce ma'aikata su taimaka koda da naira 500 ne a kwamitin marayu na'am shine na ce da dama inda dama sai a bada account number saboda waɗanda suke ji a gidan rediyo suna nesa da kuma mata da suke gida ba sa samun halastar wurin yin wannan tafsir sai dai su ci a gi- a gidan rediyo na'am to lambar akawun din gashi a yanzu dai wadda ake amfani da shi a yanzu shine ta ana turowa ta wannan akawun kamar haka daya daya shida biyu biyu takwas biyar sifili daya shida wato 1162 28 50 16 akawun name suleiman kankani banki fcmb wannan duwar da ya saka insha Allahu zai kai ga su kwamitin marayun sannan kuma kamar yadda aka keɓe insha Allahu tallafin kwamitin marayun an keɓe ranar alhamis ɗin nan an za a kai wannan kayan tallafi ga gidaje ɗari kuma wannan gidaje ɗarin iya waɗanda aka samu takaddunsu ne a wannan wurin tafsir na malam kabir a- na wannan masajidus sunna a dacan baya an yi wannan tallafi wadda aka yi wa gidaje ɗari na kayan abinci sannan kuma aka yi wa wasu gidaje marayu guda ɗari na kayan sallah na'am to wannan ma za a yi na kayan abinci da kuma kayan sallah wancan din an hada ne da na nan da na masallacin wato sheik abubakar mahmud gumi da ke kasuwar kaji gunda a sheik abubakar musa giya da yake gabatar da tafsir to to du kwamitin a bana an haɗe shi gaba ɗaya in an yi ma wannan taimakon can ake zuwa kuma suna ta ƙoƙari wallahi wajen tantancewa domin littattafa ne da su manya yadda na ga yadda suke aikin gaskiya abin a yaba musu ne suna tantancewa su gaba a wato ba a yi dubla ba ba a kai gida an sake kaiwa ba ta yadda dai wadda allah ya sa da rabonsa zai samu to a ƙarƙashin haka goma duk da hakan ma a yanzu haka ana kaiwa an aga ga wani adres a fili kusa suna kaiwa gidaje ɗaya bayan ɗaya to amma dai ran alhamis insha Allah a masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi za a gabatar na gidajen marayu 100 wadda kuma kamar yadda ake yi dukkan gidajen da adireshi da lambar waya akan kira su ko kuma a kai musu taka wato kati ta yadda in sun zo ba za a sha wahala ba to haka ake tafiyar da wannan din sannan sai taimako da aka samu a yau a to ya suka kawo takardar a juye wato wannan wani bawan Allah ya ba da kuɗi naira 500 ya ce a baiwa kwamitin tafsir sannan Allah saka wani yaro ya ba da naira goma a kwamitin marayu wato mai suna awwabu Allah kafin saka ci gaba da karantawa akwai wani jiya ya rubuto takarda ya ce ana bata lokaci wajen wannan karantarwa karanta waɗanda suka bayar to ina jin akwai wata takarda ma da wata ta rubuto cewa ita tun ranar asabar ta aiko da yaranta da yadin material wato hannu-hannu ne wata ne ta kai mata ita kuma ta bewa ɗanta ya kawo yadin material biyar da wasu kayayyaki ma ina jin takardar da tana nan kuma bata ji an faɗa ba to irin hakan ne yake sawa ake faɗa kuma hakan ma yana ƙara ƙarfin gwiwa ga wasu su masu ji su yi haka ne yauwa da haka mutane su kasance masu haƙuri dangane da irin wannan al'amari wannan wani bawan Allah ya ba da naira 200 a kwamitin marayu Allah yana, saka masa yana neman addu'a bayan sallah zai fara kasuwanci Allah ya sa albarka a kasuwancinsa Allah ya buɗa masa wata baiwar Allah ta ba da naira goma wata baiwar Allah ma ta ba da naira ashirin Allah ya saka mata da wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu tana neman addu'a sun haɗu da masifa wato manyan familinsu sun yi musu to faɗa sun- Allah ya saka kawai wata masifa dai ba sai an ka- faɗa ba ya kamata ba komai za su rubuta wannan wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu tana neman addu'a tana fama da ciwon ido kuma tana yawan bacci Allah ya sauƙaƙe mata wani yaro ya ba da naira ashirin a kwamitin marayu Allah- yana neman addu'a akan bukatarsa Allah ya biya masa wani bawan Allah ya ba da yadi biyar da ɗinkakken kayan yaro guda ɗaya a marayu Allah ya saka mata wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari uku a kwamitin marayu Allah ya saka mata da wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu a sa ta addu'a suna zaune da waɗansu gida ɗaya suna unzura musu Allah ya saka da alheri Allah ya yi musu muna maraba da sheik abubakar musa giya ɗaya da halartar wannan wuri da ya yi na'am wata baiwar allah tana ba da ɗinkakken kayan yara guda biyu ta da hijab bayar ko tana ta ba da ɗinkakken kayan yara guda biyu da hijabi a kwamitin marayu nan ma wata baiwar allah ta ba da naira arba'in a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata baiwar allah ta ba da fallon atamfa guda ɗaya a kwamitin marayu tana neman addu'a yadda ba lafiya Allah ya saka mata da wani bawan Allah ya ba da kuɗi naira ɗari a marayu Allah ya saka wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu da niyyar Allah ya ji kan mijinta ya sa aljanna ne makomarsa kuma Allah ya shiri 'ya'yanta Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da ɗan kunne guda uku a kwamitin marayu to Allah ya saka da alheri masallacin malam umar daura tashar gaɗau sun kawo naira dubu hudu da ɗari bakwai a kwamitin marayu zaka kai wannan takardar kwatin daga malam zai danyi to jama'a su yi haƙuri gobe za a sanar amma akwai wani sako da ya zo ta hannuna nima bana in isar na'am daga wajen honorable gazali muhammad mijin yawa sun kawo ɗaurin shinkafa irin ƙananan buhun nan mai 2kg ne ina jin ko wadda kowanne kwano ɗaya ne a ciki guda 25 sannan akwai wani ɗaurin taliya kuma spaghetti guda biyu da wannan manja indagi kowanne a daura a ciki su kuma guda biyar to Allah ya to da sauran kayayyaki waɗanda ba su ba su yi haƙuri ko da gobe sai a ba sai a ƙarisa ganin cewa malaminmu a sheik abubakar musa giyaɗe ya halarci wannan wuri za mu ba shi dama domin ya tofa albarkacin a- ya sanya alkhairi dangane da wannan muhimmiyar ziyara da ya kawo wannan majalisi akaramakallahu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اجتبى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina ba da haƙuri na jinkirin zuwa na wannan waje da kuma rashin sanarwa da wuri cewa zan zo in kawo ziyara wa malaminmu shehinmu a sakamakon sai da na yi ƙoƙarin na tashi daga wajen karatu kuma a guje na samu malam fatahu mai gudu ya, ya, ya kawo ni taka-taka saboda gaskiya na daɗe ina son tun daga fara azumi a ce na halarci wannan majalisi mai albarka mun mun kawo ziyara wa malaminmu to kuma kasancewar yanayin lokacin ya zo kusan iri ɗaya ce to bari wannan lokacin goman ƙarshe za mu iya rage namu lokacin mai yawa za mu iya tadda malam bai tashi ba mu zo mu mu zo mu gaisa da 'yan uwa na'am kuma na ji daɗi na yi farin cikin da Allah ta'ala ya nufe ni da samun wannan dama a yau wannan majalisi wato majas- majalisi ne tsofan majalisi da ba za mu manta da shi ba akwai da dama mutane waɗanda suke cewa sun samu shiriya daga nesa a wannan majalisi wallahi malam a sheikh malam kabiru ahmad babu abin da za mu ce masa sai dai tsakaninmu da shi addu'a da fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da iliminka da gudunmawarka a cikin iyalanka ubangiji Allah ta'ala ya sanya dukkan gwagwarmayar da kai ta da'awa a mizaninka na kyawawan ayyuka ranar alkiyama ka tadda su ka ci hani a mari'an a gidan aljanna saboda tun muna yara ƙanana muke koyon karatu a wajen malam tun muna nesa daga nesa tun ban san tun ban san fiskar malam ba na san sunansa kuma na san karatuttukansa nake a ran kasassunansa ina saurara ban taɓa ganinsa ba har Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa zan yi tsawon kwana zai yi tsawon kwana na zo na san shi kuma na kaddara shi a zuciyata kuma nake jin labaran waɗansu waɗanda ya sake ƙayatar da ni wani bawan Allah yana ban labari wani bawan Allah ya ce min wallahi ya ce shiriyarsa lokacin da ya ji shiriya ta sunna ta zo masa a ransa ya ce lokaci ɗaya ne ya fisgi wata magana a bakin malam kabir ahmad a wannan majalisin a laspika shi ma malam bai san me ya faɗa ba shi ma wancan ɗin ya manta mai malam ɗin ya faɗa amma da ya ce kalma ce ɗaya biyu uku ya fisga daga maganar malam wannan sai ta sa masa nazari da tunani a wannan daren ya ce a wannan daren ya canza shawara a wannan daren ya canza alkibla ya koma sunna har rana mai kamar ta yau kuma yana ta karatu a cikin sunna malam bai sani ba kuma ire-irensu suna nan da yawa don haka malam kayi ɗawainiya kayi hidima Allah ya sani kuma na tabbata yadda Allah ya faɗa a littafinsa gaskiya ne la ya zillu rabbi wa la yansa ubangiji na ba zai ɓata ba ballantana a cire wani abu kuma ba zai manta ba ballantana a manta wani abu وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce ka gaya musu ku yi aiki Allah zai ga aikinku duk mai aiki da kyakkyawan niyya Allah zai gani zai nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye zai ga aikinka ko kana boyewa muminai mutanen kirki za su shaida kai mutumin kirki ne kuma aikinka na kwarai ne Allah ne zai nuna musu ko kana boyewa za ka yi da kyakkyawan niyya za ka yi da tsoron Allah da ikhlasi amma idan Allah ya karɓa sai ya ɗaga sai ya tallata wa mutanen kirki wani cikin sahabbai ya ce ya ma'aikin Allah mai za ka ce dangane da mutumin da yake aikin alkhairi yana ta ɓoyewa yana aikin alkhairi yana ta ɓoyewa sai ya ji mutane suna yabonsa ashe aiki ya fito yana tsoron karkoriya ne sai manzan Allah salama ya ce tilka ajil bushiral mu'min ita wani albishir ne ga mumini tun anan gidan duniya kenan Allah ya karɓi aikinsa don haka malam muna maka godiya ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya kyautata zuriyarka Allah ya cire duk wani takaici cikin lamarinka Allah ya cire duk wata damuwa a bayanka yanda kaiwa al'ummar musulmi Allah maɗaukakin sarki ya yi maka a bayanka kar Allah ya nuna mana takaici a zuriyarka a bayanka ko da mu muna raye a bayanka kar Allah ya sa ka ga takaici a zuriyarka kana raye kuma har bayanka Allah ya ci gaba da rike maka zuriyarka Allah ta'ala ya sanya ka cikin waɗanda za a ce ku shiga aljanna da ku da zuriyarku da matayenku da ƴaƴayenku Allah ya sanya ka cikin su ku ƴan uwana irinmu irinmu almajirai masu sauraro wajibi ne a kanmu wajibi ne a kanmu mu zama masu aiki da abin da ake karantar da mu duk sanda aka zauna ake karatu amfanin karatu aiki da shi da haka ba daidai ba ne ba a ce irin waɗannan bayan allah su sadaukar da rayuwarsu tsawon shekaru ni da tun na yaro nake jin malam kabiru azare kuma ban san shi a komai wani sai a karatu kuma ni ma yarinta ta yanzu in za ka irga za a samu shekara goma zuwa yanzu za ta malam? to kaga malam ya ce ko 25 ba sani na da shi ya fi shekara 25 ana cewa malam kabiru azare to har zuwa yanzu akan wannan hidima ta karantarwa in al'amarin duniya ne da bai wuce ba ina 'yan kwallon kafa ina su kanu ina su rashidi yakini ina su okocha ina su tunamin sunansa da ke kwallon kafa ce bai wuce ba ya wuce sun tsufa sun zama outdated amma an daina yayin malam to ilimi kenan in kana son mutuncin kanka kai ilimi kai aiki da ilimi da haka tunda suka sadaukar da rayuwarsu suka sa kansu a tsautsayi wajen gaya mana gaskiya suna faɗan maganganu da wasu suna ganin tsokala suke musu sun faɗi maganganu na tsautsayi sun jefa kansu a haɗari za su tuka mota su kaɗai za su yi tafiya gari zuwa gari duk don mu gane mu fahimci addini suke wannan abin amma Allah ya tsare su ya kare mutuncinsu da rayuwarsu har zuwa wannan lokaci domin kuma amanar jibgewa ake a kanmu duk wanda ya faɗa ya sauke hakki sauran abin da ya rage shine mu mai aiki mu aiki da abin da muke ci mu aiki da abin da ake karantar da mu wannan shine hujja ta zama a gare mu bata tsaya akan mu ba amma idan ana karantar da mu ba ma aiki da karatun da ake mana sai muka dauki karantarwa yayi sai muka dauki karantarwa ado sai muka dauki zuwa wajen karatu rashin abin yi sai muka dauki zuwa wajen karatu nishadi da rashin gurin zuwa tufa wannan babu albarka a ciki ga al'ummarmu nan tana fama a cikin halin kakanuka yi kuna gani ana samun masu shaye-shaye ana samun masu ɗauke-ɗauke ana samun masu sare-sare ana samun masu kama-kaman mutane cikin al'ummarmu fasadi da ɓarna ya yi yawa ga mazinata ga maluwaɗa ga masu maɗugo fitintunu kala-kala suna yawa kuma ana ta karatu ana karantar da mutane shin karatun nan anya da tsarkin niyya muke jin karatun nan idan malaman nan suna karantar da mu da tsarkin niyya mu da tsarkin niyya muke sauraron su me yasa baya amfani me yasa bai wa iyaye amfani me yasa bai wa yaya amfani mu ji tsoron Allah daga duniya lahira ake tafiya ba kaduna ake tafiya ba da haka mu yi kokari mu yi aiki da abin da aka ilmantar da mu domin amfani da ilimi shine nasarar rayuwa duniya da lahira malam mun gode da karramawa wannan dama da aka bamu na ji daɗi sosai yau da na samu dama na kawo ziyara wannan majalisi ta malaminmu malam Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya maida kowa gida lafiya kasan lokaci ya riga da ya kure Allah ta'ala ya sa albarka cikin abin da duk muka ji ya ba mu ikon abin da aka karantar aiki da abin da aka karantar da mu na daidai kurakuran malam Allah ya yafe maka Allah ya yafe ma kurakuranka Allah ya tabbatar da harcanka akan daidai mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji na daidai ubangiji Allah ta'ala ya sa albarka cikin dukkan abin da ya bamu Allah ya mana abin da ba za mu iya ba rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
to masha Allah a sheik alkali abbakar musa giyade Allah saka da alkhairi yanzu a gurguje za mu je ga shi a sheik kabir ahmad domin ya abin na'am to gaskiya wannan ziyara mun ji daɗinta daɗin kuma wadda ba zai iya musaltuwa ba saboda su mutanen sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya ce su yi ƙoƙari su manta kurakuran da yake tsakaninsu su haɗa kansu don su ciyar da sunnar gaba kuma daga cikin maganganun da ya yi ya tuna mun wata magana da yan shekarun baya mun je kano buɗe wani masallaci da wani bawan allah ya gina sinatar da malam abdallah gadon kaya wanda ya gina masallaci da makaranta ya sanni sai ya neme ni sai ce mun an zo ana ta karauniya a gidansa da 'yan kadiriya da 'yan tijjaniya da 'yan kogo da waye kowa yana son wannan majalisa can wata unguwa mai dile kasanta ne? sai na ce masa to masallaci in an yi shi bukata a raya shi ba mai iya raya masallaci sai ahalin sunna sannan makaranta an yi ta bukatarta a koyar da sunna a ciki nan ma sai ahalin sunna in ka baiwa ahalin sunna ka samu lada sai ce mun ai malam gadon kaya ma ya zo ya ce tun shi ne mai majalis ban san a lokacin ma shi yana daga cikin wayanda suka zo Allah da ikonsa mun je bude masallaci ya zo da ɗalibansa masu yawa suka yi karatu aka gabatar ya naɗa limami da komi kai takaddun masallacin ma da agreement ɗin da aka yi ba su fi wata ɗaya ba na bayan aka kai masa to cikin bayanan da ya yi sai ke cewa wannan dattijo da yawa azi bai san ni ba amma ni na san shi ya ce ina jss harɗawa in zai wa zai a gare sauri muke mu nemi kudin mota mu taho saboda mu ji karatu ni kuma ban sani ba wanda ya ƙara haɗa dankon zumunta tsakanina da shi wanda wajen mala bakar musa giya ɗaya na karɓi lambarsa har yanzu muna gaisawa da shi ko 'yan kwanakin nan yana komo yana wa'azi mun gaisa da shi na ce Allah ya ba da lada dama wa'azi haka yake kana birnin kano a kai ka wani kawai ya kumo in ba mutum ya yarda da gaskiya ba ba zai je ba ko ba haka ba to amma sai ya yarda ya tafi kumo kwanakin baya ya je misira sai akwai wasu ɗalibansa a can to sai Allah ya haɗa ɗaliban da ɗana da yake can masar sai ya buga mun yana cewa ai ya zo masar ya samu yaro na na karatu ya ce ya ji daɗin wannan abu hakan yana da kyau na ce e daidai ne mana namu kenan musa su a tabarki wadda diya yadda zai karatu ni a gona ya fi komi so muna roƙon allah tabaraka wata'ala di yadda alin suna suke allah ya dunkule su kamar yadda allah ya yi alkawari cikin alkur'ani ya ce zai haɗa masu imani tun daga nan duniya har ranar alkiyama har a zuba su cikin aljanna ya kamala abakar muna ma godiya allah ya saka maka da wannan ziyara domin ziyara a bace mai muhimmanci akan ziyara akan samu gafara allah ya sa dalilin gafarar zunubanka ne dalilin shigan aljannarka ne da mu baki da da wannan muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai bayanai akwai akwai baiwar Allah da ta rubuto ta kawo takardar magani na FMC wani bawan Allah ya sai maganin sai a zo a samu malam Abdullahi sannan sannan kuma akwai wani bawan Allah jiya ya jefar da makullansa kuma an same su a nan wurin malamin za a yi haƙuri a ko ta bayar Allah yau ta rubuto takarda har guda biyu ta yi ta cewa a duba girman Allah a karanta mata matsalar shine tana fita wurin sallar tahajjudi masallacin da take zuwa ta ce babu ban ɗakin mata ita kuma tana da laruri na ciwon sanyi ciwon sanyi in ya zubo mata akalla tana yin amfani da cikin babbar buta ɗaya wajen wankewa to shin za ta iya haƙura ta ci gaba da yin sallar tahajjudin hakan ko kuma ya za ta yi to in ya ayin ya zama cuta sai a ɗauke shi kamar salsalbau ne da ka sai dai ta yi amfani da in ba zai wanku ba to sai ta yi sallar ta haka allah zai karba ba matsala to masha Allah sai masu neman addu'a masu shugaba ko zai jawabi ne Ah, na ga kazo kusa to sai masu neman addu'a akwai marasa lafiya eh akwai marasa lafiya akwai masu neman biyan bukatu na alkhairi akwai dalibai da za su fara rubuta jarrabawa da dai masu wasu matsaloli da masu neman mazaje na kwarai da kuma masu neman shirya ga 'ya'yansu maza da mata kowa Allah subhanahu wata'ala ya sani sai a gabatar da addu'a eh.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين